وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله حتى لا حتى تجير أو دورة في التشريع متكاسل جدا لما فتدنا عندما يوم رامر ومساجد وسن فقط شجرة النبي صلى الله عليه وسلم dubu da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya so daidai da ashirin da uku ga watan bakwai a ina miladiya dubu da goma kuma har an za ta tashi a darasi na arba'in da ɗaya a cikin afghan cika darasi na shida a wannan shekaru a darasi ta dubu ismin na ko darasi na shida shi ne ismin na ko cikin mahmud rasar na farko ya ce cikin mahmudi shi ya zafi mutatu min alfi'il al-mashhur shi ismul mahmud siga ce mun bayyana jiya aka ce siga ko kina'i ko wazani kusan a tsaye mutatu min alfi'il al-mashhur wacce ake ɗauko ta a fi'ili mashhur masu ilmi mashigoli wanda suka karanta a baya a asam ne akwai fili ma'abubi akwai fili mashigoli to shi ismin mafun ana ɗauko shi ne daga fili mashigoli kamar yadda ismin sa'i ake ɗauko shi a cikin fili ma'abubi بالدلالة على وقوع الفعل على الوصول به أنا أقول أن الصيغة saboda nuna aukuwar aikin a kan wanda aka kusanta shi da shi aukuwar aikin a kan wanda aka kusanta shi da shi yin kuma misalin ka masulun da mazurubun da mansurun da ma'arufun da ma'arufun kashe masul kiga ce da aka ɗauko daga fi'ili da sukuli ko kutila ko musulun kamar da bayan zai zo a gaba wanda aikin ya auku a kan wanda aka kusanta shi da wannan fela wanda aka kusanta za ta ce masu zai masu kasu da sun kisa kisa sun ya auku a kansa haka ka ce zai mudurubu dukan ya auku a kansa ka ce masu shi aka taimaka ma'arufu shi aka sani ma'arufu shi aka ce ma'arufu a shi aka abu ma'arufu halittu shi aka ce ma'ana aiki ya auku ne a kan wanda aka cikin tashi da wani jikin kwakwaku rasuli na duniya ce da ka nasirin makoli bi ma'ar mawabi idan ismin makoli ya kasance da ma'ana na mawabi saboda yana kasancewa haka ko kuwa ma'akulun min al-mawabi da su shi a lokacin an ɗauko shi ne daga mawabi da su ناظرا بيد مجهول مثل زيد مقتول أمس أرسل كاتي أمس كرينا شركة كمونا شوى أي رجاية أمسكي زيد مقتول أمس والمقتول شي مقتول إذا تقرأ معقول من كتلة عند البيت اللي من كتلة سبب الكتلة شيء من كتلة من كتلة نماذج شيء من كتلة نماذج إذا كان بمعنى الحال أو المقدر إذا اسم المفعول يكتب شيء yana ɗauke da ma'ana sai yanzu ko kuma an jima ko kuwa ma'akudun min al-mudari mashhur a wani lokaci shi an ɗauko shi ne daga fili mudari wanda yake mashhur saboda fili mudari shi ne yake ba da ma'anar yanzu ko an jima abin da ake yi a yanzu ko da a yi a nan gaba مثل زيد مكتوب للآن سكتي أو غدا زيد مكتوب للآن زيد أن كتي سكتي زيد مكتوب زيد زيد مكتوب غدا زيد لا كتي سبولي لا كتي سبولي هل الآن غدا سبولي وأنا kenan yana nuna maksud din aka ɗauko ne daga في المضارع فهو المضارع فيه إلى ظن المعنى والمقتول الأخوض من نقطة مقتول على أن أخوش إلى بالنقطة أن أخوش بالنقطة النقطة في يسير المضارع مجهول يسير المضارع مجهول dan haka ne dole ne a wajen fassara Qur'an ko fassara hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ga cikin rukun ya zo ka nemo kawai ko da ne da suke tabbatar da shi an ɗauko shi ne daga daga daga kusida ko daga mafi ko an ɗauko shi ne da zubari ma'ana wuce ma'ana wuce yadda ma'ana idan ka ga yana da ma'ana na na mafi to an ɗauko shi ne daga mafi da shi in yana ɗauke da ma'ana a mutsari a ɗauko ne daga filin mutsari mutsari kuma yana zuwa a wurare daban-daban a cikin ƙur'ani ko a cikin mai irin waɗanda ma'amuni kasali na kuma yace idza siqatu min maquli min al-fi'l al-mu'tad idan aka ɗauko ismin maqul daga fi'li mu'tad ma'ana fi'li wanda yake dauke da ɗaya daga cikin su دخل الهلال دخول وقود والناس الهلال شدت الجنة يتساب في حركة يتيجي شبه شبه وزي شبه وزيك الحقوقة يتا يتكعب كما أخذ الجنة معنى إذا ولن ولن حرج من قروف العلة أشكون الوكيل في إله شدت الجنة شجنة to idan aka gina aka gina wannan canjin zai shiga idan kuma canjin nan zai baya shiga wannan canjin ba zai shiga ba misali wanda baya shiga ismul mafhum na wa'ada za ka ce mawqulu mawqulu kaga mawqulu nan kaga mawqulu ba wani canji da ya shiga saboda wawan da ayyukan da sun fi a kullum kamar da kace mafuku haka kace mawdude wallo mawdude al-mawdude kaga da da aka yi alƙawarin sa da alƙawarin canji wanda kuma canji yake gidansa kamar haka mutum makuni wa makuni wa mabi'un wa mabi'un min kila aw tuqa wa min kila aw tuqa wa min ba'a ومن ومن بيئة ومن بيئة أو مباع جارا ومن بيئة بيئة من بيئة أو مباع ومن بيئة أو مباع كدورا waɗannan filai kila wannan wannan filai kila ko yuqab إيلاد يجد الشيطة هيا إيلاد يجد الشيطة أصل إلى قويلة قويلة فهو ذاك شيء قويلة ياك دوكو وصل يا وكل aka kai wa harafin da ya zo sakiki ga wanda da shi ne ba sai aka juya wawu din ta zama ko yawo ya zama kila na sanin ta ko da aka ɗaukar mai din wawo din aka ce wa kafin wawo din sai aka juya ta ta zama kuya haka ilahi ya ce shi to ka duba ita mai makonin sama ilahi ya ce in ka ce makonin da aka ɗauko shi daga fila to ka ga asalin sa makonin ne makonin makonin a asalin sa to da aka ɗauki waɗannan zanfan aka kai wa kafu to kaga wawu din da aka ɗauki waɗannan da aka kai wa kafu to sai ta zama zo harfin najji to shin ana samun harfin najji idan an yi da harafin guda da ba za a samu ba za ta kai asalin wawu din da ta kasance harfin najji da aka shirya ta maimakon makomomin za ka ce makomomin makomomin makomomin wannan da yake kan wawo shi aka mayar wa aka kai wa makomomin za ka kai wa mafudin aka cire sukunin din mafudin mafud mafud wannan sukun mafud sun aka cire aka wada damman wawu da aka ɗau wa wawu sun damma aka kai wa mafud mai sukuni wawu din ta zama su harfin mafi to ai dama akwai wani harfin mafi bayan wawu kaga wawu guda biyu sun kasance na harfin mafi ba zai yi ba inda kaga harfin mafi daidai ɗaya harfin daidai da kasance ya ka cire ɗaya daga cikin babu harfin baki wanda aka cire jini shi ne da jini shi aka cire sai zama ko na kodo ka ga yadda yake ila ya shiga cikin lila haka ya shiga cikin makodo haka idan ka ce makodo ta za ka zo shi ne daga yukar shi ne zuzari da yake da shi yukar asalin yukar yukuwace kamar da za ka ce in sau yukuwa yukuwa wa fasaha da wawu sun aka ɗauka sai aka ce wa kafin sun ne sun aka ce wa su wawu sun ta kuma yake da ari sai zama ko da kawo ka ga yadda makulun ya ta yi kawo yukar ilaji da ciki haka makulun zai ilaji shi mai da shi to haka sauran ba misalan gaba daya misali in ka ce mabi'un in ba a sauko shi daga bi'a shi da mudari da su zuwa da cikin ba in ba ka ce an sauko shi daga duba shi da mudari da su zuwa da cikin su ta ce an sauko shi daga shi da mudari da su zuwa da cikin za ka ga bi'a su bi'a da za su ya shiga shi saboda ya san su soyayya soyayya a kan kamar da za ka ce soyayya soyayya da sai aka ɗauki wasannin yawon kan haka ce wa ba'u to yawon kan kuma da aka rufe wasannin ta ita ganin to har su zai biya kitan biya hatsarin da biya in kuma ka ce daga yuba ne yuba yuba hatsarin ta yuba yawon yuba yawon kuma yadda za ka ce yuba yuba yawon hatsarin ta to sai aka ɗauki matsalin ya kukan aka kai wa babu nan ma to sai ya kukan aka juya ta ta zama su'adi abin da aka kai shi a da ila kalbi ya zama yuba yuba to haka sauran misalan in ka ce mafihun in ka ce mabihun mabihun asalinsa nazar nazar yuhun مضيوء كمان ذاك مضيوء مبعوء مبعوء أخر الصف مضيوء إيلاد الحديث تسجيل سيئة كل صار تشير فيما فيه كبير مضيوء مضيوء مضيوء تقي واو سيئة في الزكاة a ka'ida ta farko yawon da yawon suka haɗu suka haɗu ɗaya ya kasance yana da sukun to za a cire ɗaya daga shi bayan an ɗauki wanda da ke an kiro an ce na ɗan wanda idan mabuyu mabuyu ba ga yawon da yawon sun haɗu mabuyu ya ka ɗauki wanda yawon aka yi harafi sukuni sa'i aka kai masa sai zaman tone da aka kai masa sai aka mayar da yawon din ya zama ko yawon harfin da sai zaman to mabu'un to in aka bashi a haka mabu'un zai haku da ajiye kuwawu da alhaji shi kuma alhaji da yayi sai aka mayar da zan kadin kasara haka aka bayar da wawun asalinsa asalin wata wawun ya rasu kamar da mutuwa shi kenan ya ta ce maji'un zi maji'un ilanin da ya shiga ji'a ko ya zo ya shiga shi na maji'un yadda kai fitar da ji'a yuba'u an ɗauko maji'un daga ji'a ko yuba'u to haka za ka iya cewa an ɗauko nasi ismul maf'ul nasira asalin sa sana ya suru sana ya suru fil madi mafulul mashhur din shi fila an kiyaye ko an kare fil mudari yusad idan ka ce an dauko mafi an ka an dauko mafi'un an dauko masulun daga fila miladi ya shiga masulun yadda ya shiga fila in ka ce an dauko daga yusanu ma miladi ya shiga masulun yadda ya shiga yusanu wanda miladin da ya shiga dina shi irin miladin da ya shiga kera wanda muka yi bayani miladin da ya shiga yusanu shi ne irin wanda ya shiga yusanu wanda muka yi bayani ko kowannen su ya shiga ciki haka ne idan ka ce idan ka ce masihun masihun daga soha ya sihu soha ya sihu na kara in ka gina shi labinsa sa'a ka gina shi mutumin da mashhur za ka ce siha siha in ka gina shi mutumin da mashhur mubari sai ka ce yusahu to idan ka ce masihun an ɗauko shi daga siha bi idadi ya shiga masihun saboda asalin kuwa masyuhun ne masyuhun aka yi masa irin iladin da aka yi wa labi'in da muka yi bayani haka nan kashi an ɗauko masifin daga lissafu ne idadi ya shige nan ma saboda asalin lissafu din yusu ya kuɗe kamar da za ka ce yusu ya yusu ya kuɗe haka ɗauki haraka ta yawon aka ce wa sarki din haka mai da yawon din adadi zama lissafu lissafu ومثل موقي ومرمي ومدعو من وقى ورمى ودعا إذا كشي موقي اسم المفعول اسم المفعول اسم المفعول لك وقى أصلا موقي شيء موقوي موقوي أصلا موصول كتين واو da yawon sai suka sai ya yi gatan da da sukuni da shi ke sai aka mayar da wawo sun sai ta zama so yawo wawo sun sai aka wuce ta aka mayar da ita yawo da aka mayar da ita yawo to yawo sun kuma take da bukatar kasara saboda ita ce ta yi da yawo sai ya zama to mawuki mawuki mawuki ne haka shi lardiyin kuma saninsa marmuyin marmuyin a saninsa marmuyin nan ma wawu da ya uke suka da ya riga ta wanda da su sai aka mayar da wawu da yawo shi ma saboda ya uke sai aka mayar da hakan yadda aiki ya zama yana da kasara ya zama marfi asalin da zuwuwar majuwuwar majuwuwar wannan kuwa idiga wawutun ake na makoyi cikin wawutun da hakan majuwuwar ya zama su majuwuwar majuwuwar to kaga kenan mawkiyin daga yin waka daga waka marzihin min waka da kuwancin da'a in kana so ka san asalin fi'ilin da aka gina shi na dalilin da shi mai harfin da ma zai ya ko mudari ne ka ji ka'idar da muka koya maka daga baya shi ne duk canjin da kake so ka gane ya shiga cikin fi'ilin mai harfin illa kamar yadda ka auna shi da fi'ilin da shi wanda ya zo a babinka wanda ba harfin da shi misali ina so ku san kila din da ne a sanin sa kila to sai ce musira musira din nan da nuna shi da kila har adadin harafin a adadin harafin da ya yi amma wanda ba su je wuri ba nuna kila to saboda haka kila din nan asalin sa kila saboda na ce musira dole ce kila to bayan ka san asalin ka koyi da ne to sai ka nemo ilalin da ya shiga ciki ya mayar da shi kila an gane to shi ne ɗauko kasaran wawu wi wi ba wawu tana da kasara ba ya ta ɗauko kasaran da aka kai wa harafin da ya zo da kuɗi ta fa'u to shi kanan tun da kasara ce ta gabace ta a kan kafin to sai aka mai da wawu ɗin ya sai zama kila an gane haka na a ismin na kodin da kuke karatu a kansa in ya rikice na ka auna ismin na kodin a bisa wajen ne na kodin na kodin misali marjijin na ke ismin na kodin ne daga rama ko daga humiya humiya ko daga isma misali idan na ce ina so in gan asibitin asalinsa marjiyu shin wajen ya zo daidai da makulun ne bai zo ba sai shi asalin marjiyu shi ne marjiyu shi ne zo daidai da makulun makulun ba ka kasance makulun ba makulun ya ce na ce marjiyu ai bai zo daidai da makulun ba وأتلم مرئي الذي مرئي واو الكتب لا مقايدة كتبية واو الديار فكها وتير قاعدة موسى بالكوري وزعم يسكي ولا saboda haka sai aka mayar da wawun din wanda yake na mazuru wannan wawun din a cikin mazuru din ya mai da shi yawo kaga ya ba to ya wuce da suka haɗu ya kace marwiyun marwiyun to ya kace marwiyun cikin da ka ga yawon kasara a cikin gata a wajen to saboda haka sai aka mai da kan zuwa kasa ya zama to marwiyun to saboda haka ta hanyar wajen na fi'ilin ko ta hanyar wajen na fi'ilin kotun a nan ne za ka gane asalin wannan canjin da ya zai kasance da shi ke lafi kansa wanda muke magana wanda ya shigo cikin cikin maful a nan da darasin da muke a kan faɗa yana nan a cikin cikin tsari da wani littafi a wani bayanin jalla jalla a kusa. Kulata a takaice dai a nan ka fahimci cewa idan ilafi yana shiga fi'ili a ismul mafulun sama zai shiga wannan shi magana a ismul mafulun sama zai shiga amma a filin ba zai shiga ba a ismul mafulun sama zai shiga ka gane wani kuɗi ba ka ga wa'ada ba sai da ba su gani mazurun da mashku wanda su yake fil mazurci ne mazurun da mashku a nan ne ake ɗauko ismul mafulun ba menene mazurun da mashku na wa'ada mu'ida tauhida akwai iradin da yake ga saboda wawu din da kake fita ta gata ainihin da gata ta duk abubuwan da kake rika su ba ta wawu tunda ka ce mu'ida ne to ismin mafudin ka mawudu shi ma iradin da yake ga mubarak safa in ka ce gabanudin mashhur na ya'ilu ya'ilu yana alkawari in kana so ka gina shi mutumin rubu wawun da ka cire da ma'aru ne ka ce ya idu da mutum wani sai ka dawo da sai ka ce ju'at ju'at ba wawun ta zo ba idan kana so ka gina isun makon daga ju'at sai za ka ce mawudun me yasa ila ne ke shiga ba kai shiga shi ne wannan shi kar mutu bukata a nan su ta ba wai yadda ilali ya shiga ba yadda ilali ya shiga wannan da su ne zaman kansa a cikin da uku na wannan cuta da shi aka za ku karanta kulata اسم المقول صيغة تقدم من اسم المشهود اسم المقول صيغة في معنى والوزن وانت اكي دوقوا من الفيل المشهول لجسيد المشهول لان القيد من اسمه كالردش تقول عن شيء اسم الفاعل صيغة تفضل من الفيل المعارض وأن الشيء أقول لكم كان اسم الفاعل وأن من الفيل إني مجهول بالعقل كما متكرر كأفكار في متكرر كتقوم بعد كان لي كان كما تتكلم وأشيء مجهول ake dauko ake dauko wannan siga ta ismul maf'ul للدلالة على وقوع الفعل على الموصوف به أنا توقع صيغة دقيقة مسؤول سبودا nuna aukuwar wani aiki a kan wanda aka sifanta shi da wannan cikin sifotin saboda wannan ake ɗauko wannan sifa إذا كان مثل المفعول بمعنى الماضي فهو معقول من الماضي مشهور إذا اسم المفعول يكتب في معناتها ma'anarsa ma'anar mafi ne da shi an ɗauko shi ne daga mafi wanda yake mashuri mafi wanda yake mashuri misali ta ce ma'udu zai ya zo da ma'ana ma'udu an yi alkawari wanda aka ɗauko shi ne da aida zai yi ya zo da ma'ana ma'udu ma'udu za a yi alkawari ko ma'udu ko ana an masa alkawari ko za a masa alkawari ko na ɗaukan lokaci ya zama ko ma'akudu ne min yu'a وإذا كان بمعنى الحال أو المستقبل فهو مأخوذ من المضارع بالدستور لكن معنى حالمون ينزل القوة المستقبل قوة وأن تكون شديد الماضي هو مداربا بيد مسؤول مدارب بيد مسؤول نقول إذا في غصب المفعول من الفيل من الفيل المعتل كقدر الإله إذا أكدر قوة المفعول لجسيد مؤتل معنى شيء لإله ليش كقدر الإله وليس المفعول لشواء إله ليش لشوكا كأصله من يتيشجع عقلسا التمارين الرجل من المفعول كي تعريف اسم المفعول وضيح هذه العبارة في بيان ون العبارة اسم المفعول على حسب ما أخذه مثل ما اسم المفعول على حسب ما أخذ ما أخذه ba kai bayan haka ma'ana ismin maful yana fili da wurin da aka ɗauko shi a ma'ana wurin da aka ɗauko shi a ma'ana وهل اسم المفعول من الفيل المعلوم على طريق اسم المفعول من الفيل المعلوم لا لا anan akwai dan bayani menene bayanin a nan shi kamar da za ku so ku karanta zuciyar ku akwai wasu shigilai a larabci su a fadi'a haka kurun sun zo da sirra ta sirra ta filin kafin mace haka suka zo a larabci to ba a taɓa ganin ma'adolin su akwai kuma wasu wadanda su an taɓa ganin ma'adudin su amma amfani da su din an fi yawan amfani da su a cikin su ba irin waɗannan su idan gadi mai koyo in yi zo ko wajen idarati ko wajen fito da isimin fa'i ko ya zo ko da isimin mutu sai ya bashi wahala misali aka tunanin su adadin ce fa kuhitar da ne ka fa kuhitar shiga hita daga cikin waɗannan filai akwai mujarrabin su akwai mulidin su kana tuni mai yawa a kai in ka zo iradi to ismin da ya zo a baya za ka yi iradi ka a matsayin fa an gane ba matsayin na ba haka na a lokacin da za ka ɗauko ismin fa'i a cikin za ka duba ma'anarsa ne na ma'adun ba gina shi da ake da musu kasancewa ma'anarsa ya zo da ma'ana na ma'adun lafazin da ya zo mu zuwa da musu da ma'anar za ka duba kamar yadda ka'ida ce ta darasi duk inda lafazi da ma'ana duka ma'ana ya fi kashi da shi darasi na arba'in da biyu a afghan a darasi na bakwai الدرس السابع اسم الزمان اسم الزمان اسم الزمان صيغة تؤخذ من الفعل ismul zaman siga ce wani wajen ne da ake daukowa daga fi'ili للدلالة على الزمن الذي وقع فيه saboda nuna zamanin da aikin ya auku a ciki nuna zamanin da aikin ya auku a ciki hikimi mata mata mahibu hindu a nan mahib mana yaushe ne a wanne wata ne a wanne rana ne hindu take al'adar ta haihu mahis yana nuna zaɓi maka ce zaɓin ka ga ko rana ko wata ko shekara zaɓi ko minti ko second ko awa ina nufi zaɓi to anan mahis yana nuna zaɓi wai a wani awa a wani minti a wani second a wani rana a wani wata a wani shekara mahis na bin jikin a wani in ka ce wa mata lakcan kusai radiyallahu anhu makkan yaushe ne a wanne wata ne aka kashe sai na musayin radiyallahu ta'ala anhu a wanne wata aka kashe shi haka al-muharram ba a wata al-muharram to makkan din a nan yana nuna zamun zamun da aka aka kashe shi Allah da an ciwo da suka kashe shi a zamanin zamanin yake dubawa makkan din a nan اسم الزمان ومتى مضرب ومتى مضرب فرعون لو شني فرعون جنسي او واكل فتش او الوتاني او الشكرة مضرب كنا yana duba shekara ko wata ko rana za su yi dubawa ai wannan duka a zaman haijiha wa qatlihi wa zarafihi na farko mata mahidu din kamar ka ce mata a zaman haihuwa ko waktu haihuwa ne in ka ce mata matsar rufe kamar ka ce mata waktu ko zaman kafin in ka ce mata matsar ku sha'au kamar ka ce mata zaura ku sha'au ko zaman zaura ku sha'au kamar haka irin wannan idan ba ku san su ba za ka dinga fita su a karatu musamman a cikin Qur'ani amma da Qur'ani ta ala da yake wa yas'aluna al-mahili ruhu azaan al-mahili mahil din ne da mutum su musamman ma'ana kuna tambayan ka al-mahil zaman ko lokacin da hailar kusa sai ya hukunci wannan zamani iyaka ranaku da hairar kuskure. Wai ba su na kayan da mahaidi zai iya zama turikin maka suna tambayar ka a kan hukuncin wurin da haila yake fita. Al'aurar mace lokacin da haila yake fita sai ya halatta na miji ya kusanci wannan al'aurar ko bai halatta. Sai iya zama ko wai ba su na kayan da mahaidi suna tambayar ka a kan haila. In haila an gane duk sarki ne yake yayi kyale saboda shi sun zaman da wanda za su zo karanta cikin zaman cikin nasa da almasar ne wanda su ke yi saboda haka tsara'i za su bayyana maka idan kuma wani wajen sai yi ka dauke su da waɗannan ma'amalolin da ba ɗaya ce shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da fasaha Qur'ani da ce wa yi tsadin da ka an haɗin da shi ko wa yi tsadin da ka an haɗin da duk bai faɗa ba sai ko wa yi tsadin da ka an mahiri saboda wannan shi ne zai shigo da fatoyin gaba ɗaya saboda zamanin da haidar ke yana da hukunci ba a sallah a ciki ba a asiya wurin da haidar ke yana da hukunci ba a kusantar wannan wajen a lokacin haidan kansa yana da hukunci cikin haida da jadda to da duk Allah ya ce wa ya tsadu na kalin na haini da yi to an yi tambaya a kan waɗanda abubuwan da haɗe ka gani amma da zai ce wa ya tsadu na kalin haini abu ɗaya zai dosa wa ya tsadu na kalin haini abu ɗaya zai dosa wannan shi ne muhimmancin sanin auzani da malolin su kenan رقم نجو يساو اسم الزمان على وزن الوفاء شي اسم الزمان اللي ممكن مجال عقلك انا دوكو شي تساوز من المقع البيت مثل مقطع مقطع ومنحر ومنصب ومرمى ومطوى ومقعد ومجرى يقال متى مفتاح المسجد يقال مفتاح المسجد قبل الأذان لكن مفتاح المسجد لوكة لأجل كل مصلاتي lokacin da ake bude masallaci kafin kiran sallah makka yana ba ta zamani da ake kuma da za ka je karfe uku da karfe hudu da rabi ake bude masallaci to makka zamani lokacin da ake bude shi wa manharul hudun yawman nahar ra lokacin da ake yanka rakuna al-hudun wa hudun bi annaha da kudin shi'ari da al'udun shi ne canji ne ra kuma na hadawa da ake aiki yanka kun kace san har gudu zamanin da ake yanka hadawa fa'azun mai jarar haka sauran masa ba da ma'ana irin wannan kun kace munkar zamanin cin nasara kimar ma zamanin jifa masuwa zamanin tabbata maka zamanin zama ko lokacin zama na jira lokacin da ruwa ke gudana haka za ka fassara sauran rakami na uku yake wani ta kusuru zaman aidan ala wajen mafi isin zaman har yanzu ana ɗauko shi a bisa wajen mafi ma'ana da kasar al'ayi ala misalu mafi wa mawai mafi wa mawai وموعد ومجلس وموقف بدل ما تيجي يكون الزمان على وزن النص كده تكسر عين نص نظر وموعد ومجلس وموقف وقال موقف القديم على المنبر ومجلس ومجلسه بعد الخطبة الأولى نفس الموقف ذات الجواب نفس المجلس ذات الزمان على وزن موقف كمان wannan fa wato waɗanda filai ne za a gina su a dawar da zuwa waɗanda filai ne za a gina su a dawar da zuwa da wannan karatu ne su zai cikin duki na biyu a nan ana so ka fahimci cewa waɗannan mazannai guda biyu suna ba ka zamanin da aka yi wannan abu zamanin da aka yi abu shi suke su suke nuna majalis zamanin da aka zauna a in ka ce mawai zamanin da aka yi alkawari hakan ka ce masuwa maka mutura zamanin da ruwa ke da kulata ism zaman siga su ukhadu min al-fi'l ism zaman siga shi wani ne da ake daukowa daga fi'ili da dalalati ala zaman alladhi waqa fi fi'l saboda nuna da zamanin da aiki ya auku a ciki رقمي نبي يساب اسم الزمان على وزن المفعل أنا بقول اسم الزمان على وزن من المفعل هذا وزن من المفعل وزن من المفعل أكيد بقول اسم الزمان رقمي نبي يتي ويساب اسم الزمان أيضا على وزن المفعل أنا بقول هذا على وزن المفعل هذا تصبح إن موعد إن موعدكم الصبح نعم موعد mana wa'adin wa'adin lokacin da za a halaka lokaci wa'adin lokacin da aka kawo wa'adin da za a halakar da su a subo a tamari arziki sunan zama a yi tarihi sunan zama يذكر خمسة أمثلة غير ما درسته يذكر خمسة أمثلة ka kawo misalai guda biyar gaira ma da rasa kan da waɗanda ka ambata ko kan wanda ne waɗanda ka karanta ko gairi ma da rasa kan wazunan da ku a dama da rasa a bisa darasin da ke wanda ne nawa yake da isi sama darasi na arba'in da uku shi ne darasi na takwas a afsanu ta shi ne cikin maka cikin maka اسم المكان صيغة كسر الزمان اسم المكان صيغة شيء كما اسم الزمان يصد من الفيل على الأقوى للفيل للدلالة على المكان الذي وقع فيه الفيل ثم نونا نولن دعيت يعقوب نولن دعيت أي مثل هنا وقت الأمر وثم نظرة فرعون لا يحل للزوج نقيض الزوج هذا تتذكر وانا ليه معنى لا يحل للزوج زوج نتركه في زوج نزوج والمعتا saboda duba hukka darasi ba a bambanta tsakanin mace da namiji a zauji namiji za ka ce zauji mata za ka ce zauji mata ba wani ta ce duba hukka kamar da yake a cikin ƙarar hukun an ta wa zauji kan janna ce hukun an ta wa zauji kan janna أنت وزوجك الجنة حتى أنت سؤالك عليك سوى وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وإن يبيت أبغال من سيكون إن هذا مكان يسنى تفسر وإن آية ما تعجبك تفسرها فش آية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها شمتها نسنا فكرها أبدا يا أحد الشيء أوضاء وجاء النبي آدم قرآن سنين نون الشيء وأبدا يا أحد الشيء النبي آدم وجاء أوضاء وخلق منها قدون دليل لا حواء زوجي كما بنتي أيضا ما شابه فكان إذا الفقهاء يقول إذا الفقهاء saboda haka wa khalaqa minha ay hawa haka zawjaha wa yadi hawa annabi ayi sai yake masa da larabcin zai baka iya ba dalilin min hatin na komawa zuwa ga nafsu ne nafsu kuma a larabcin wa an yi ne majazi majazi ma'ana ba an tafi da ba shi da alama ta gani amma za ka yi larabci za ka dinga amfani da shi da da kake larabci da ma'anta za ka za ka yi amfani da shi kaga a ƙwarar shi da gana ce nafsun shaƙaddamat wa aqtarat alimat nafsun ba ce alima nafsun ba la ahdarat ba ma ahdara ba alimat alimat nafsun ma qaddamat wa aqtarat nafsu da ma'ana ce majazi saboda haka aka ce خلقكم من نفس في واحدة في واحدة فقال وانا النفس الواحدة وانا من الذي آدم عليه السلام نعم وأن توبى لقد النفس ثم عن دينه ذاتك وخلق منها أي من هذه النفس الواحدة نعم وأن النفس الواحدة ثم الذي آدم عليه زوجها zaucinsu a nan ana nufin mata da zuciya. Dalilin na zauce ha, dalil ha sun kowace na komawa zuwa ga nafsu da ne wanda ya ke ba da shi. An gani? To haka yake tafiya da mara. To ga ka nan kake la ya fi rubin zauci bai halitta ga nufi maƙidun zauci. Maƙid a nan kana nufi wurin da wurin da ya ce fita haidanta mijinta bai halittu bai halitta bai halitta a gare shi an gane ma'in ya zama ismin makana ma'in ismin makana lokacin da wannan gun haida ce ta lokacin bai halitta ya ce shi رقم الذي يشاء اسم المكان كاسم الزمان على وزن المفعول اسم المكان انا اوقوش كما اسم الزمان حتى وزن المفعول بفتح العين فتح الجنة مثل المقعد وملحى وملعب ومجبر ومجبر ومجرى ومرمى بين ذلك المقعد من الزمان ملحى ونوى وملعب ونوى مجبر وجنبك kamar na dabbobi mazuba wajen zubar da zibin wato bola majira wajen gudanar ruwa marma wurin shika yuqalu hada mal'abayn wa man hada mal'abayn wa man abu ta ce wannan wurin da zai biye ke lahu yake lahu yake wata ai maka هذا مكان يلقي ويلعب فيه. نعم. لأنه يجي له yana yake la'ib wa yake wasa ومنزل الماء أي مكان يجري فيه ولد الأزواج كان ومصدر مكان الجذر ولد اكتسار النام ومصدر مكان الجبل فتولد وجن وجن سوشي ولد اكتسار سوشي وهكذا هكذا تتابع العمل على المجد رقم الأكل والإنسان اسم المكان كاسم الزمان أنا أقول اسم المكان كما اسم الزمان عداوة المسجد أو عداوة المسجد فيما يفسر العين مثل الموعد وموقع وموقع موعد وموقع وموقع فإن البيت موقع ولن دا أكي القول موقع ولن دا يأو وموقع ولن دا أكي لكن إذا كنت كل اسم الزمان جبوا اسم الزمان عندك يعني جاز أن يكون جاز أن يكون اسم المكان جاء بزيد هي بنت اسم المكان للشراك بنفس وزن سبب وزن الشيء وتدل القرينة على المقصود وتقرينة ولسبب هي زين ما واللي أكل في عنها kamar misali da kan kawo aya da yasa a suna kanin mahir za ki dauke shi a yi sun zama za ki iya dauke shi a yi sun maka saboda haka a irin wannan in ka zama an yi gaba ɗaya zai iya daukuwa a wata sai ka dauki gaba ɗaya in kuma duka ba zai yi ya dauku ba sai ka duba karina ma'ana wani sababi ko wani dalili da zai nuna ga abin da ake nufi misali a misalan da muka bayar a baya mata maktal mata ina ana tambayar lokaci ne da shi to sanan za ka gane maktal sun ma'anar zamu ne ne ka duba a waɗannan misalai da muka bayar kuna maktal zamu kuna isin ishara na waje saboda haka maktal sun yana nuna isin makani irin waɗannan su ake cewa kawai abubuwa da ke da za su nuna cikin zama ake nufi ko cikin maka ake nufi amma idan ba ku wannan to za ka iya ɗaukan ma'anoni da ba ɗaya sai ta fasa kamar da muka fuskar aya da yadda abin ya kan mahim kula ba اسم المكان صيغة كسر الزمان تقدم فيه للدلالة على المكان الذي وقع فيه dukkan mutum shi ga shi da ake daukowa a fili domin ya nuna wurin da aiki ya auku a ciki misal hukumul makani kasu zamani ala wajen wafa da fashi da aiki misal hukumul makani kasu zamani ala wajen matsayi da kasu da aiki ma'ana kowanne su aka جاز أن يكون جاز أن يكون اسم المكان يا حدث يكون اسم اسم اسم المكان wannan ruwa kuma yadda shi na sama wata an yi kuna sunan makan duk kira shi kuma su wajen saboda sun haɗu a wajen shi ne wajen ne zai zuwa fassara shi da ismin makan تمام ما وزن المكان مثل اسم المكان إليه اسم المكان فقال كل إنسان اسم المكان بخمسة أمثلة تصلح لاسم الزمان أيضا كقول علي كل شيء كما يزمن اسم الزمان واذكر ثلاثة أمثلة مما درست عن مثالك ككرمت kuma ka kawo su da kawai darasi na arba'in da hudu wanda darasi ne na tara na kashe a afsabu kitsa a tarku sati al'ala a tun da ake kiran shi ala ko isin al'ala rakami na farko isin al'ala na kashe ala abin da kake amfani da shi ne tun kafin da yau da gobe shi ne ake cewa isin al'ala to kasancewar abubuwa din ba za su taba karewa ba Allah yana ta fasa da fasaha da kokolwa a kirkiri sabon abu mai amfani da shi da saboda haka wannan darasi a larabci ya zama ko duk wani abu sabo da ya fita wanda babu shi da to sai a duba filinsa sai a duba wani wanda ne daga cikin auzani na isrul ala sai a sai suna a bashi a gani kun ga daji daji ba rediyo a ba aka samu rediyo ne a yi tsinta ya da hadari a larabci ya kawo a cewa za a da zai a yi to sai aka ɗauko wa rediyo suna a da ɗaya daga cikin auzarin cikin al'ada shi ne ifa ya ta ce jiziya rediyo sunan su jiziya jiziya adawatun jifa saboda wannan yana ɗaya daga cikin auzarin cikin al'ada wanda yana da muhimmancin gaske a rayuwar mu na yau da gobe da wannan sai kuma labar shi kasance ba a kudu turawa duk wani abin da suka yi sabo babu su da ku za mu duba me abin yake yi sai mu dauko a cikin wannan a wannan abin sai mu dauko sai da ke shi a wajen su ada sai mu tashi kuma اسم الآلة صيغة مقدم الفيل المتعدي اسم الآلة صيغة شيء أكيد هو ذلك فيه المتعدي معنى فيه وده يكي مفعول فيه اللي يكي مفعول للدلالة على أداة السبب ينونا ولأب يكون فيها الفيل والعيد يكتب سوى دشي أو يوضع فيها شيء وهو أبن العيد يكتب ولأب أشي ذاك فيه يكون الآلة أبن ذاك أفضل لشيء والعيد وكما أقول باوي أفضل لشيء ذاك يكون والعيد ذا ولأب ذاك يكون سكر عشي أبن ينعشي da yana ɗaukar kowanne daga shi sa tare da yake a wuda ufiha shi saboda yawancin malaman sarki suna tsaya a tare da ne ya ce bi dalalati ala adati wa kulli a cikin da ke da sannan kuma kai ta tabbudin asmaul ada za ka gane cewa ba cikin ada ba ne ake yin duniya da cikin da za ku zo ku gane mutum nisa wa nisha ita ce nisa wa nisha ai adatu yusafu bi habba wa yusharu bi alkasha haka ce nisa wani abu da ake bude kofar na a dukkan yake kashe nisha wani abu da ake zaga katako ko ake yanka a itace da shi shi ne nisha wa musulun ne ibara in kace ni ibara أي آلة يوضع فيها الكبر والأبنون التي كبر فوجعت شيء هذا في مبارك هذا في مبارك فأولا أبنون ذاك دوك في أمثال الشيء كما مسلمين هذا هو كما مسلم في أفاعي المسلمين هذا ولي أفعال في كبرواش رقم نبي يصادق الآلة على وجه الرفعة اسم الآلة ما ana ɗauko shi a gaba da yi wani sami ya kasar yini wa fasir aini bi ne mutum yana da kasara ya wata wata wa fasir aini kuma aini yana da kasara miqa mutum zibra wa miqa wa miqa ita zibra abin da ake kallo a ciki zibra ko ka ce miqa abin da ake yanka wani abu da shi ni'izar ni'izar abin da ake daura da shi za ka duk waɗannan ka duba waɗannan su misal misal wasali na uku ya ce musa uku al'ada aidan adawatul misal hadin jikin al'ada an ɗauko shi a bisa wajen misal misal misal kafin buɗewa mihira kafin noma mishra mishra mishra abin da ake rabawa ko ake tsagawa wa mishila abin ratayawa kamar hanga wa misha abin tsagawa abin tsagawa kaga kowanne ya zo a dawo da mishab nasali na kudu yake mishab aidan a dawo da mishab ana kuma dauko isin ana a wajen mishab isin mishibara wa zikilata wa zikara in ka ce mishibara abin da ake saka tawaga mikinata wato tsintsiya ke na abin da ake shara da su duka ce libra abin da ake fere sai su da shi asalinsa wannan wazanin ne wato nis'ara asalinsa libraya libraya daga tsara ya bari nefar ta ya a dawo da nefar ana to mun bai sha bayyanawa idan yawon ta kasance tana da fata har ya zo fata ya zo tana da fata wani fata ya zo gabaninka za a bayar da yawon ta ta zama su ari nefar raya ɗin ya kuma da shi ne bara bara لدرايته على وزن يسعى لكن يتشين لدرات الصوت حتى ما يتيار الحين يقعد الصوت إذا نقول لدرات خلاصة اسم الآلة صيغة مصدر من الفيل المتعدي اسم الآلة صيغة تدعى الحقوق للفيل المتعدي لكن لا يتعدي الفيل المتعدي فهو الأسد ماشي abu ne wanda ake yin ake yin sa ko ake yin wani abu da shi saboda haka fi'ili lafi fi'ili lafi ba zai yi ka gina ismi al'ada ba shi ba da shi sa aka sa a tsohon mai filin da ta ake ba ka ka ce fata'a za ka ce fata'a zai yi ba ba zai yi ba'in albaba ta kowai هذا يعلم متعدد إلى الرسول كيف يكون يفتاء يفتاء كيف تقول الجنة على في لدى يزمن لو كمان لا ولا تقول الجنة للدلالة على أداة يكون فيها الخير أو يوضع فيها الشيء وإن يكون wani abin da ake aiki da shi ko ake zuba wani abu رقم اليوم يساوي حكم العادة على وزن يسأل بكسر الميم وفتح العين يساوي حكم العادة أيضا على وزن يسأل يساوي أيضا على وزن يسأل على وزن وزن يسأل يسأل يسأل يسأل ودنا كما يتكاد بيان أكم ودن يسئلين ذلك إلى اسم العادة da wadannan nufa a ciki wadanne filai ne za ki na nufin al'ada da wadannan nufa wadanne filai ne za ki na nufin al'ada da wadannan nufa wadanne filai ne za a iya ginawa kuma da kowane wadanne kuma shi nufin al'ada sai a kula su ne ake ɗauko su ko har da ruba wannan darussuka ne masu zuwa muku a nan gaba a yi sha Allah subhanahu wa ta'ala amma ka lura wajen ɗauko wa sabon abu na wajen ɗauko wa sabon abu suna akwai abin da suke kiran shi majima'i ko jama'i majima'i wato shi ne akwai kwararrun wadanda suka karanta larabci wata mu'assasa da dama rawa akwai a kasu da rubuta da arabiya ta misira akwai ta kimara akwai ta kiyar da su ta kiyar waɗannan majama'a sun su kamar suna wakiltar ne yin musulmai a duk lokacin da wani abu sabon abu ya fito to sun suke yi ma mana sunan wannan abu saboda ya kasance ba shi ne daya kar ni je dauko a wani cibi sai ka dauko a cikin cibi ka dinga saboda haka ake wannan mutuma da suke yin aiki su ne wanda suke yi a al'ummar da wasu wani dictionary da suna da mutum da saboda haka ne yake da muhimmanci da ake yi ne kasance na suna sabanin da tsoroji suke zuwa suke tsoron shi mulki ba na kama da kake da sosu da sosu da kadar da mu ba ma da mutum duk wani abin da kai larabci ne da amma akwai ayi larabawa kiristoci a irin sabon da suka kai suka yi lissafi da larabci kan ka su gani da kiristo kuma na su shi yasa abin da akwai da sani da musamman a tarihi ne suka da da kalmomi da yawa sun sa tsaye ne a ciki ko da haka sun tari za ka ga wani jami'o'i ko a wasu makarantu an ba ka ba su wajen tattara wasu kalmomi wajen juri mulki ko mulki ma ta kara ka ana ciki hala zuwa mulki wanda kuma waɗanda suke ɗau amfani da zuci ta inda ƙwararru ne a larabci za su iya fahimtar irin canji da ake wa kalma da irin kokarin da ake da kai zai iya kai shi amma idan mutum bai sani ba ba sai fada cikin da sa shi suke amfani da shi amma a cikin jimin da fi da mutu ne mai kyau wanda idan kana da cikin larabcin da na zamani da na ga dukkan mutum zai iya fassara maka zai iya fassara maka kai tsaye da su wannan su ne suke fitattun abubuwa suke haɗuwa su yi ke yaya ga sabon abubuwa su yawa su yi ga abu kaza da ya su yaya wani suna za mu gashi a ai abin ga aikinsa ga fiye ga wa ga fiye ga wa ga fiye ga wa a wannan lokaci sai a ɗauka suna guda ɗaya ce su baya misali rediyon da muke magana a kai kaga za a tabi'u da sha'a da shi umaran su amma suka ɗauko wa rediyo suna a za'a da zero haka bai suna biya labaru kuma ka bai suna ida'a ko gidan rediyon ida'a ba ɗauko shi a sha'a ba a ce sha'a ko a ce shiya ba haka ce biya haka ce ida'a suka haɗu a kan ke ta ko ina kan buɗe rediyo a gidajen rediyo za su suna amfasar da biya hakimi sun haɗu ke hakan guda ɗaya. A samari arziki suna arziki arziki suna halatu wasu su auzana. Duk min al'adu da ajiye shi suna lana akala akaza jaraba kama'a. Kama'a waɗannan ne ka ɗauko su lana da ɗaya daga cikin duniya da ka zama. Ɗanin kake ni'ikan ni'ikar ala wajen nisa a kenan abin da ake cin abinci da shi kamar soke ni'ikar ni'ikar ni'ikar misali ni'ikar wato abin da ake ɗaukar wani abu da shi misali kamar ɗairo misali abin da za a zuwa a ciki a ɗauka to kamar wannan ne kowanne shi akwai wajen da ake ɗauko shi akwai wasu shi gidan kuma za ki da ɗaukowa kowanne wajen da shi wanda a cikin tsari da shi ne yake da a muka tsari bayani a kuka to wannan shi ne karshen afghan samaniya الفصل العاشر فصل من goma أقسام الأكل وأبوها guda goma su ne rufin ziyada waɗanda ake kira su a samun asir rufin ziyada akwai harbobin da aka hada su akwai shi a ƙarshen wannan littafin wasu sun hada rufin ziyada da a sa'alci muriha sa'alci muriha sa'alci muriha a nan aka ɗauko rufin ziyada ساقين قد حتى تنام ساعات تو ساعة ساعات تكون من الجواب من من الجواب أو ساعات ولن أعرف الجواب في أسئلة يا أخي إما بالقانون لبقي أبايا أن زائدة كذا أن زائدة كذا تكون هذا كذا كذا أن زائدة ساعة kamar da bayani zai zo a waɗannan harufa guda goma da aka bari da ya ka fara ma'ana ba a fara wa kalma wani harafin da ba na ka bari sai a cikin waɗannan harufa guda goma sai da yake biya to za mu yi darasi ka dalla dalla don haka sai fara da darasi na arba'in da biyar shi ne a خمس وأربعون عشرة واحد الدرس الأول أقسام عشرة شيء زيادة الحمزة وتكال الحمزة إلى اتكال الحمزة حمزة نكتي حمزة جنبي زيادة أقلنا لا ترتيبي waɗannan harufa da ne a kalima ta har yau ma har yau ma san sabu har yau ma san sabu ibara ce da take dauke da hurufu ziyada kamar yadda sa'al sununi ha take dauke da hurufu ziyada ma'ana duk harafin da ka gani a sa'al sununi ha akwai harafin a cikin har yau ma san sabu to wannan tartibi darasi na farko darasi na biyu an ji shi ne a tartibin aliyau mai kansa wani wani harafi ne farko hamza ba to a darsul awwal ya da darasi na farko ya da da hamza rakami na farko alhamzatu hiya al-alif al-mushakkara hamza ita ce alif wanda aka mata wasali bihi da al-harakatis salat da ɗaya daga cikin musulmuka da muke da su guda uku kata da dama da kasara au da sukuni zahir ko kuma da sukuni zahir wanda shi ne ta'arifi na hamza da kansa saboda wasu ba ta bambanta tsakanin alif da hamza ba ta bambanta tsakanin alif da hamza misali sik a alikin da kaga yana da kasa da kasa da damma ko su kuni tsaro ku zuga ki to hamza sunta saboda kuni kala biyu akwai a cikin zahir akwai a cikin bai zahir bai zahir din shine kamar su kuni da yake zuwa kan harfin din idan ka ce kala akan alikin ka da akwai wannan shi ne bai zahir a gane to irin wannan sunan su ali amma sukun ka gan shi za ya kamar yasra yasra kaga sun ne ya fito tsoro an rubuta shi domin shi hamza to saboda haka cikin da ka ga ali an masa wata ne da ɗaya daga cikin sun mutu wata haɓar na fasara ko an mishi wata ne da sukun zahiri to sunan da hamza ba ali حدود حاشية رأى أظن راجع لا تمثل إلا بالوعد باب الحمزة أقول قصيدة لنظم كانت كثيرة sunan kabilar na da mashi ya kana karanta da ilimin ilimin ilahi ilimin ilimin ilahi yana ɗaya daga cikin ilimomi da suke karanta da larabci na to akwai bashi na hamza to za ta samu tarin bayani kan wannan magana ba su da shi مثل أنت وإن وأم ووقرة كتاب كتي أنت ولا حمزة إن كتي إن ولا حمزة إن كتي أم حمزة إن كتي وقرة حمزة أنت كجينا بفتاة إن ينا بكسرة أم ينا بكسرة وقرة ينا بكسرة بدل من في حمزة يوم رقمي الذي تكون الحمزة زائدة زائدة في أول الكلمة حمزة كما تتنشيها زائدة حرف كلمة مثل أنظر وأكثر واضرب وإضرب أخرج أسود أسلب أحمد أرنب wannan duk hamsar da ka gani a farkon waɗannan kalmomi ja'ida ma'ana an zuru da asahu daga nasara da fata a sake fara wannan hamza idiri kukuru daga kafajen aka fara hamza su wasu asuwa kuma daga zawida aka kai da shi a dawasu afal aka fara hamza asulu kuma jinsi ne na kan kan kufurari asulu kaya asalin da kan ne sannan kuma kaci ahmad haka din ka hamdi haka ta da hamza kace arna kuma hamza din na arna din zaki za ku ta za ku za ku samu za ku samu dalilin wannan a shi da ake ake na uku saboda arna ku ba sunan gono ba ne ta yaya kuka gane cewa hamzan nan a asalin muhammad da ba asalin a da ba ka ba a ba za ku mutu karanta saboda a masjari mai yawan a cikin wato wani masjari da ake masjar kasra a irin wannan ana kirga ana ana wajen ana shiri amsa shi riba riba haka ce riba wato jefin da yake da yawan tsoro wani wadani ne wani masjari ne ake gina shi domin a nuna wai abu yana da yawa a wajen to a wannan wajen sai muka ga an cire hannun zafi cikin da kaga kuma kana ga wani harafi a wani tasiri a wani tasiri ba ka gani ka don harafin da ita amma da su da jikin tasiri kake ganin da wannan asali idan da a arnab da an ci arnab da haka za ka ce a arkun murribatun murribatun haka cire hannun zafi ma'ana kasar da ko ce da yi da ya yi zomo lokaci wannan hamza da arab jahida jahida su ganin ne ake ganewa رقم يقصكم شيء وتكون الحمزة زائدة في وسط الكلمة النسمة حمزة تنا تكون سوى زائدة تكية الكلمة هذا تكية أنا نفسي إن دبا فرق من باب الشيبة ما يجب تكية مثل يؤكرم ويؤكرم ونحو ذلك شيء يؤكرم فعل المضارع من أكرم وكشيء يؤكرم فعل المضارع من أحسن sai dai ba cika tasirin sa bane ba na tasirin sa a muzari din shiri hamzan ake yawanci in ka ce asrama a muzari sai ka ce yukrin asalin yu'akrin sai ka cire hamza in ka ce yukrin ahsana a muzari sai ka ce yu'sinu asalin sa yu'a ya asalin sa yu'ahsinu ya ka cire hamza din tasirin sa barin wannan hamza din lazimi ne shafi bai cika zuwa ba ba cika amfani da shi ba amma wasu laraba suna amfani da shi da wata a wannan hamza da an ga an yi za'idar da aka yi a ta fara shi wala ku zalika rakami na kudu wa ta kunu aidan za'idatan fi akhirin kalima hamza kuma ta tana kasancewa za'ida a ƙarshen kalima مثل حمراء وبيضاء والزهراء وزكريا أنا زكريا يا يا يا لا لا أنا أنت في أسرار حتى الكلمة حاء جميل زراء مكان مكتي بيضاء بيض وسوداء رياض تشيع في الجنة مكتي سهراء صد وراء وراء muka ce zakariya kuma zayin da kasin da rawu abin da ya sa muka ce ba an zannan na zakariya za'ida ne a cikin alkurau ta ba akwai waɗanda suka karanta ba abu da su ni ne na yawancin karatu na ba Imam Shafi yake cewa wa kun zakariya duna hannun shi ne شهاب وتشهاب حق حمزة إسرائيل وتكون جدا كرياء سنجيزو القرآن السنة فرنسا فا فا kuma kuma muke karantawa ‘yan wasu muke karantawa da hamza zakariya wannan yana nuna wannan hamza da jami'a kamar yadda na gaya muku duk harafin da kaga wani lokaci akwai shi wani lokaci ba ta shi to wannan harafin jahiliya ne wanda za ta kai shi kawai wasu akwai shi kuma wannan asali ne خلاصة الحمزة هي الألف المشكلة بإحدى الحركات الثلاث أو في السكون الزاكي الحمزة هي الألف وجه أتمت والدليل إيه لكتنا وصلك الغداء أو سكون سكون زاكي رقم يجوز تكون الحمزة زائدة في أول الكلمة حمزة ثلاثة في وزائدة فرق الكلمة وتكون زائدة في وسط الكلمة كما تكون في وسط زائدة تكي الكلمة وتكون أيضا زائدة في آخر الكلمة كما تكون في وزائدة آخر الكلمة التمارين أدرس الحمزة ما الفرق بينها وبين الألف في تعريف الحمزة يقدر بين شفتان تسأله وقد تكون زائدة في أثناء الكلمة أنا كنت سوى زائدة الزكية في في خمسة أمثلة من حمزة الزائدة في آخر الكلمة فكاو مثالين وكبعد مثالين ذاتية حمزة حمزة أتقال أترشن أترشن كلمة ميز الحمزة الأصلية والزائدة فيما يلي kawari amsar da suke ta asali da kuma wasu take jayi da a waɗannan misalai da suka zo ina a kaza a kana fara'a sa'ada isra un yau ma izin waɗannan kowace kalma akwai hamza ko wace hamza ce za'ida wace hamza ce ta asali fa'ida ma'ana kawai sarfinina hurufun ziyada abinda malaman sarfi suke nufi da ko ma'anar abin da suke fada rufu ziyada أنه لا يزال حق من ظروف الوجاء فأقال ولهذا لكشين ظروف الوجاء إلا وتجد فيك تاريخ أنه شيء والنهارة من هذه الظروف العشرة أتوى أن يأتي ذلك شيء والنهارة فوق لا أنه باوتنا لكن كلما وجدت تلك الكلمة حرفا منها أكل وقت إن تسام وتكلمة لكي ودنا حرفا بلا قوما وهو سائد هكذا كأس أكلمة ظروف زيادة قوما فأكل duk kalmar da ka ga tiro ta ce za yi duk kalmar da ka ga hamsa ta ce za yi a ba haka ma'ana duk kalmar da za a kara masa wani harafi da su waɗannan harufa goma za su shafa na ba wai ana nufin duk inda ka ga ɗaya daga cikin waɗannan harufa kalma wannan harafi kawai da ita ba misali wannan alhamdu wa zaku wa ja'u wa sinu masalan min um wa lana wa ya'isa wa zara sai tabja'ida hamza ba tana cikin ziyada ba lan haka yawon haka sinu haka وبالتالي أقول حمزة وذلك كله ألانا لانا في تفصيل ماضي ما لانا جميل كل لانا وذلك كله حتى حمزة يزور حتى يأخذ من يزور آياتها فزائدة كله سين من يزور أثارا فزائدة كله من يزور فزائدة إذا سنة تكون قلوب الزيادة ma'ana ana ɗaukowa ne daga ciki a ƙara wa kalima wai ba cikin da aka san su bane zai ba tambi wa naqtibu bi wasa wasa kalima aw asna'iha ma ada awwal kalimati wa akhirha in ka ga shi an ƙara harafi a wasa an ƙara harafi a asna yana nufi wasa ko asna wato jin da ba farko ba ba karshe ba na ana nufi jin yi ya kai iya rubutun kalmar nan jin ji ba farkon kalma ba ne ko karshen kalma ba ne ko ana nufi wata ke zuwa kuma darasi na arba'in da shida a asam kashin darasi na biyu a darsu sani a darsu sani ya da tulgani wato harafi na biyu daga an yawla da an an kayan dama سبات اللام في أول الكلمة اسما كانت أو فيلا متى كان دام أفرق الكلمة كلمة تاكت في اسمين أو كما تاكت في اسمين مثل لقائم لا عبرة كذا قائم اسمين عبرة اسمين ذاك كان دام أفرق كما إن زيدا لقائم kace inna fi zalika la ibratan la ibratan ka fara farkon izini la haka in kace wa mithlu la zahaba ko kace ya turib ko la an turanna la mutun da kasa da dinnan za'ida la mutun da kasa din ya turib za'ida ce in kace la an turanna ba nan ma za'ida ce a farkon fi'ili رقمي نبي تزاد اللام في أثناء الكلمة مثل ذا ذلك وهالك وتلك أنا قال لازمكما هذه الكلمة فمن كتير ذلك إن بعيدا أن قال وزان لا تقول أمور إشارة بالنسبة إن كتير ذا إن كتير ذا wannan ko take zalika wancan ya tsina nuna nesa haka halika shi halika wasu na cewa halika ikin bishara ne wasu na cewa ikin bishara na waje ne kamar kuna ne aka samu tsakanin halika to an kare wannan samu in ka ce tilka shi ne shi ikin bishara ta mace ikin bishara ta mace za ka ce zai za ka ce tsiyu za ka ce tsiyu to shi din shi ne aka kara masa lara sai aka cire ya uku saboda shi kawo sakini ya ka kara har ƙarfi ba ya zama to tilka wani abu zalika da muka mutu ne rakami na uku fi zaɓin zamu sama'an fi asiri shirina fi asiri shirina ana kara lamun a sama'i a ƙarshen shirina السماء معنى السماء باقيات misali zaidu wasu laraba suna kara nasu su ce zaida abdu wasu laraba suna kara za su ce abdar abdar wannan sama'i ba kiyasi ba ne wasu sunaye sulasi sai su kara damu a ƙarshen da zaman so ya zaman so da bayi zaidu ne sai a kira shi zaidan ab sai a kira shi abdar kaga har yanzu ko a wanda suke wata shi abdur abdur ko ba shi ab ko au yadda aka samu sai shi abdur sai a kara damu a ƙarshe kamar wannan lahaja ce رجل يقول ولا تزاد اللام في أثناء الكلمة إلا إذا كانت فعلا أو اسما متصرفا يجي فشك باء كان باب أثناء الكلمة sai idan ta kasance fi'ili ne ta kasance fi'ili ne ko kuma ismi wanda yake mutafarri ismi wanda yake mutafarri ma'ana idan ismi ya zama fi'ili ko ismi ta sarrafi wato a wannan lokaci ba a ba ba a fara duka wato ba a fara duka a dan a tafiya sai dai a farko ko kuma a ƙarshe kuma da muka bada misali wannan illa inna babu hukuci ba za ta zabi babu fi a tunayi da kalima za ka nan fi'ilan أو اسما متصرفا إلا أن الباب ma'ana ba a kara samun a tsakiya a tsakiyar kalma idan kalmar ta kasance fi'ili ko kuma ismi amma idan kalmar ta kasance ismi ko ismi wanda yake gairu mutasarrif irin su za a wannan lokaci za a kara kulasa تزاد اللام في أول الكلمة اسما كانت أو فعلا لام أنا كارا ka a farkon kalima isiri ne kalimar ko kuma fi'ili tazadun lamu aidan fi asna'il kalima har yanzu lamun ana kara su a tsakiyar kalima rakami na uku tazadun lamu sama'an fi akhirin kalima sannan lam ana kara ta su a sama'i a ƙarshen kalima wala tazadun lamu في أثناء الكلمة إلا إذا كان مقصود ما أكاد ذلك أفكر الكلمة إذا كانت الكلمة ساكتا في فعلا في إلمه أو اسما كوكما إسميه متصرفا والذي يكي فقفوا إسميه يكي فقفوا التمارين مثل لزيادة اللام في أول الكلمة فبعد مثال ثاني لام أفرق الكلمة مثل لزيادة اللام في أول الماضي والمضارع نذكر مثالا واحدا لزيادة اللام في آخر الكلمة ما طالب زيادة اللام في أثناء الكلمة معنى منين زاد كتمن أبو جعفر sai sanar da kai karin damun a tsakiyar kalma da ya fi su ziyada wannan gaba ɗaya za su fi mana a jiki da shi yanzu ana ana so ku gani wuraren da ake kara waɗannan abu a gane ko kowanne wuri yana da zabiti da yin da zabiti za a ce maka ana kara samun a wurare kamar biyar ko shida. Yadda farko duk inda ka ga namu ba a waɗannan wurare ba ne ba ta yi ba wani shi ake cewa tawafi wannan karatu da shi fi da shi insha Allah babi na arba'in da bakwai a samun ashara darasi na uku a tarsu salis ziyadatu liya'i wato kalin ya'u wanda shi ne arafi na biyu a al-ya al-yauma رسمي نفرقو تزاد الياء في أول الكلمة أنا كارا أنا كارا ياء أفرق الكلمة مثل يضرب ويفتح وينصر لأن ياء بي زائدة من ضرب وفتح ونصر أصل أنت ضرب فتح ونصر رسمي نجيو وتزاد الياء وسطا أنا كارا ياء سمع فكية في a isini مثل عليم وكريم وبخيل من عدينا وكرم وبخلا wannan yawon din da kake gani a jini inda za'idan ko kari ko baki duk za'idan an dauko asali harufa guda uku ne mai adina karima da kuma karuma kai da bakila hakan ne uku ne to su za su yawo wata kan aidan cikin yawon ana kara ta har yanzu a cikin wato a tsakiya kenan a tsakiyar cikin mutum shaitana wa baitara min shaitina wa bakara in ka ce shai shai wannan yawon ɗin da ka dada wato za'ida ne amma ka ɗauko wa shaidan suna na shaida saboda sharina na ana ba'uda ana shaidan ala wasu fa'adan an bai a kokaci ala wasu sai'a wato ya ba da ma'ana na wannan mantaci mantaci wanda aka nisantar da shi daga hana bai tsara kuma shi da tsara ne ake cewa bai tsara da tsara ɗin kuma shi ne tabbatar da musulman ce wala ta kuma kallabi na sarrafa yin diyarihim zakaran yari'an nasu zakar shi ne musulman ce ana cewa bai tsara رقمي لأخو وتزاد الياء في آخر كلمة فعلا كان وزنا على قال ياء أكثر كلمة كلمة فعلي فعلي فعلي فعلي يكوكما اسمي مثل اقربي وانصري واذهبي واقرئي والياء مخاطبا يجب أكثر زائدا لأكثر فعلي ومثل كتابي وولدي وقولي وحكمي لازم يجي أكثر كتاب ولد وقول وحكم ولا ذكر زائدا ثلاثة تزاد الياء في أول الكلمة وتزاد الياء وسطا في الاسم مثل عليم وتزاد الياء وسطا أيضا في الفعل وتزاد الياء في آخر الكلمة في إذا كان أو اسما ومن بسبب ذلك هل تزاد الياء في آخر الفعل أنا كان ياء من آخر الفعل إيك خمسة أسماء إيك خمسة أسماء مجردة وخمسة أسماء مجردة وزد في آخر كل من آيات كاكاو كبادة a suna sunaye guda biyar mujarrada ma'ana wanda ba kara komai ba sannan kuma ka kara wa ƙarshen kowanne daga cikin yawo yawo sun ce ya kasance da'idar kuma yawo sun kasance da'ida iji kamsa ta afal ka kawo kuma fi'ilai guda biyar su ma mujarrada wanda ba kara komai ba a ciki wazin fi akiri kullum yana ya sannan ka kara ƙarshen ƙarshen kowanne daga shiga نفس لزيادة الياء في وسط الكلمة اسما كفاد مثال ياء في قال ياء أبديا كلمة أما كلمة تكتم في الاسم درس من أربعين لا تكت درس من أحد أقسام عشرة الدرس الرابع زيادة الواو في حرف مخدوع اليوم اليوم قال الواو لا تزاد الواو في أول الكلمة فأكان واو أفرق الكلمة أنا برا سامين واو عن زائد أفرق الكلمة هذا ليس يوا سيني كما تريدون أكم أن المريد جديد وسط شيء جديد من أنم كسن شيء والواو أبوه بايا حسوا دنجا بنسا سيدي نبايا من قاني sun kawo hurufin hijayi ta karanta ilimi na illahi ya fi sun jirgin waɗannan harufa akwai waɗanda suke haɗuwa da gaba da baya a kurin da ba su haɗuwa da gaba da baya to akwai wanda zai haɗu da gaba ko wanda baya haɗuwa da baya iri iri ne to shi baya jiwa a haɗa shi da baya baya zai zama shi da ita wasu kuma suka ce a'a kasancewar wawu sun ɗaya ne daga cikin zuriyar illa ɗaya ne daga cikin zuriyar illa idan aka gara shi a farko zai je ne haɗu da kalmomin da wawu suka zo a farko asalin kalma sun ta ba da ta'alilin amma waɗanda suke cewa wawu da asali a farkon ita yi za'ida ne wannan magana ne ba kai yi kai a gani abin da ya sa za ka iya ɓambare shi in ka ce ja a zaidu wa amru ja a zaidu wa amru wasu na ce wannan wawu sai an yi ziyadar sa cikin a zai magana bai zama su yi abin da ya sa daban-daban suke kowace daban-daban ne abin da ake nufi da tajiridi da ziyada harfan da idan aka haɗa su wataƙila ba za ka iya tantance wanne ne asali wanne ne ja'ida wanne a nan ne za a yi magana a ce ja'ida a cewa amma wannan da ka riga ka tantance shi duk wanda ka zo ka ce masa ja'a zaidu wa amru ya san zaidu kalima ce daban an hukumar kalima ne kalima ce daban ya riga ya gane wannan amma wani misali ka zo bai iya sarku ba ka zo ka ce masa in ka ba ba zai iya ware maka harukan nunin sun ne shi zaita ne ko kafin din ne zai da bari ya tantance wannan ba wannan da ake magana a kan zaga da cikiri saboda haka sauri sahihi shi ne wawu za ta sanin ko zai da farkon kalma watan ne na biyu ki zatul wawu fi wasatil kalimati idza kana fi'lan ana kara wawu a tsakiyar kalma in ta zama ko fi'ili ne kalmar in ta zama fi'ili ne misal hawqala wa halawla وأذوقت رجلا رجلا ودا وأذوقت رجلا ودا من حقد وحلا وعالت وجلد هذا المعرفة لكن كتي حوصلة لدى حقلا وأن واو من هذا الشيء in ka ce ihe lauga da wannan wawunin da yake fito a harshen ka ihe lauga zaida ne an dauko daga halali in ka ce ake lawwaka wawu din nan guda biyu sun ce wawu biyu duka zaida ne ake lawwa ba ga wawu ne shadda haka guda biyu ne sun duk zaida ne an dauko ne daga hadisa ne aidin da labin fasa in ka ce ibi lawwaza nan ma an dauko shi daga jana gare saboda haka waɗannan misalai da aka kawo wawu daga ciki an kara su a tsakiyar kalima rakami na uku yace tuzadul wawu aidan fi wasfil kalima ana kara wawu har yanzu a tsakiyar kalima a lokacin da idza kana idza kana kisman idan ta kasance misli mislu buyush wa kudur wa kudur kace buyush wawun dinnan da yazo ya ida ni Allah saboda daga kai bai harfa su ɗauki in ka ce kudur daga fidir fidir aka ƙara wawun in ka ce kudur kuma daga had ne hatta hatta ya hudu hatta had anan ne kaga wawun sun kudur sun sha'ida ne a tsakiya kuma kowanne daga cikin shi ne رقمي نقول تباب الواو في آخر الكلمة أنا كان واو أكرشا كلمة مثل حفروا وضربوا يضربوا يذكروا ودنا ودنا واو زائدة لأكرشا كلمة وأنتم ببيان أكنت أحاشية تدوبة الواو آخر الكلمة حكمة in ka ce misali hafaru da rabu ikribu ihtiru din nan bayan wawu jama'a ba ana sa alif ba a daura sukun a kai a daura sukun a kai wani alifin da ake fatawa a daura sukun a kai shi shi ne karshen kalimar ko kuma wawu din ne karshe kalimar to shi ne bayanin da ake a nan wawu din ita ce karshen kalima a hukunci a hukunci wasu basul alifu sai ake tara alifin للفرق بينها وبين واو الأصلية سبب أبندا تتكامنتا تكون مكان واو الإن تكون واو الأسواو التعطل مثل يدعو ومن يدعو مثال نشنا يدعو دا واو واو الأصلية فأبي واو الأصلية إن نشي يدعو هناك ألف واو الأصلية وشي واو الجماعة نعم تدون الألف قال ألف وهذه الألف تقنعون ألف آخر الكلمة حقيقة حقيقة wato ita ce karshen kalma amma a hukunci ba ita ce karshen kalma saboda ita din wata bukata ce yasa aka kawo ta ba lokacin da ba wannan bukatan sai a cire ta a lokacin da aka cire ta saboda rashin wannan bukata ta ita nan ba ta zo a karshe ba kenan to saboda haka a hukunci wawu ce ita ce karshen kalma a hakikan ne kuma a rubutu ne karshen kalma saboda haka ne ma'anan a rubutu din muka ke rubuta a rubutu saboda ka ga ya fito ma shi wawu aka tara a karshen kalma shi ne hafaru hafaru ضربوا اضربوا يشروا ثلاثة لا تزاد الواو في أول الكلمة تزاد الواو في وسط الكلمة إذا كان الفئلة تزاد الواو أيضا في وسط الكلمة إذا كانت اسما تزاد الواو في آخر في آخر الكلمة تزاد الواو في آخر الكلمة السماري هل تكون الواو زائدة في أول الكلمة واو كان كسر فيها زائدة يعني أفركم كلمة هل لزيادة الواو في آخر الكلمة بسلك والسن زيادة الواو في آخر الكلمة بثلاثة أمثلة ميز الواو الزائدة من الأصلية فيما يليه